أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال موسى إني أزق بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى أني موسى عليه السلام يا فدا لما توعده فرعون يا إن فرعون يجي زي زي هلكاشي mana ya ce masa zai azabta shi zai halaka shi sai annabi Musa ya ce masa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsari ne da ubangiji na kuma shi ne ubangijin naku ma'ana fir'auna yana cewa mutanensa shi Allah ne kuma shi da kansa ya san ƙarya yake su mutanen ne kawai da yake su ba sani ba suke bin sa domin a cikin abubuwan da yake yi wani lokaci da yake shaidan dama yana son irin su da shaidan yakan kawo masa ziyara aka tattauna kuma yake masa shine shedan din suna tattaunawa wata rana yake yake cewa fir'auna yace kai amma kai ba naka fata fitawa fir'auna yace kamar yaya yace duk abubuwan da nayi din nan aka kore ni aka shine masa shi kenan din aka hana shi komai yace bai taba cewa shine Allah ba yace kai kuma ka ce Allah ma kai ne babban ubangiji ana rabbukumul ala fir'auna yayi shiru yace gaskiya ne ba shikenan sai sai ce ya ga alama kamar zai tuba ta ce a dole bar wannan yanzu in ka je ka tuba ka daina ya za ka yi da mutanen ka wanda su riga sun yi da kai ai ka rusa mulkin ka inni usubi rabbi wa rabbikum ina neman tsari da ubangiji na kuma shi ne ubangiji ku min kulli mutakabbirin daga dukkan mai girman kai la yu'minu wanda ba zai yi imani ba bi yawmin hisabi da ranar karshe istahaza billahi tabaraka wa ta'ala annabi Musa ne mi tsari da Allah lam yastagil bil aduwi bai shagala da abokin gaba ba bal istajara billahi tabaraka wa ta'ala shi shi ne Musa da ya taji neman taimako kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'in billah idan zaka roƙa ka roƙi Allah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah to shi bai kalli abubuwa da Fir'auna yake nuna masa cewa yake tsoratar da shi shi bai damu da wannan ba sai ya koma ga Ubangiji shi yasa faka yadda Allah lahu fil hini abdan yaruddu anhu wa yukafiu anhu adahu a lokacin sai Allah ya ya hada wa ya hada fir'auran da wani a cikin fadar tasa wani mutum sai ya tashi ya yayi wa fir'auna raddi mana ya mayar wa fir'auna da martani magana da yayi wa annabi Musa da yake ji annabi Musa wajen Allah ya koma to sai Allah ya ce to ka huta ba kai ne zaka ba da amsa ba bari in hada shi da mutumin sai ya baki amsa to ga amsa da ya bayar
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل من من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل مؤمن أقوى مؤمن مؤمني أتكلم عن فرعون min ali fir'auna cikin mutanen fir'aunan akwai wani shi yana da imani ya yarda da annabi Musa ya yarda da Allah kila wasu suka ce huwa ibnu ammihi dan babban shi fir'auna ne ma'ana dan uwansa ne na jini a amma ya kuma imana ko da yake shi shi kadai ne mai imani in ya fito za a kashe shi shi yasa yake boye imanin nasa sai yace wa fir'auna ataqtuluna rajulan shin za ku kashe mutum an ya kula rabbi Allah don ya ce ubangiji Allah shine ubangiji na kama mu'minun mu'minu ali fir'auna mu'minin ali mutanen fir'auna sai ya lashi wa huwa allazi yatadu ummu musa tallubu minhu ayyasna laha sundukan wa qala huma wa ba shi wannan mutumin abinda ya sa ya musulunta ya yi imani lokacin da aka haifi annabi Musa wajensa ne ita mahaifiyar annabi Musa ta zo ta ce masa shi da ba kafinta ne sai ta ce masa tana so ya mata akwati mai daidai kaza mai tsayi kaza mai faɗi kaza sai ya gane cewa ɗa ɗa da za ta zama na ɗanta za ta ɓoye shikenan da ya gaya mata da ta gaya masa cewa ga irin akwatin ga tsayinsa ga faɗinsa kuma wanda zai ɗauki yaro sai ya ce mata kin haihu kenan za ki ɓoye yaron ta ce a kai na ruwanka ba kuɗi ba ne mu yi kuɗi da kai kawai in biya ka ko menene ma ba ruwanka sai ce to wannan makara ko sai ta kwana kunne fir'auna sai ya tashi a guje ya tafi fada ya zo akan zai fallasa uwar annabi musa ya ce ai ta yi ta haihu ta ɓoye ɗan in ya zo wajen fir'auna sai makara ta bata ba zai iya cewa komai ba ya ba ya abin da zai iya cewa sai shi ai ya zo da magana sai ce me magana ta ka sarki yana sauraron ka shiru sai ce to ka tafi tunda ba abin da za ka ce sai ya tafi sai magana ta dawo sai ya ce kai wannan magana muhimmiya ya kamata in koma in gaya musu sai sake dawo wajen fir'auna kuma da ya dawo abin da ya kawo shi ya manta sai magana ta bata aka yi da shi har sau uku fir'auna ya ce wannan reni wayo ne ai masa duka suka kama shi suka daddake shi sai ya ce to akwai dai magana kan eh akwai dai magana kan mana ko ba ta fito ba da akwai ta amma ya manta ta to shi daga wannan lokacin sai ya gane lalle wannan yaron da da za a koye wani bawan Allah ne babban bawan Allah to shi shi kuma duk addinin da wannan yaron zai yi shi ma shi zai yi tun ran da aka aiko annabi Musa da ya zo ya ga Fir'auna ga sakon da Allah ya bashi daga nan shi wannan mutumin sai ya ce ya yi imani daga nan ya yi imani ya zama amma da yake shi shi kadai ne annabi Musa ya ce karka yadda ka bayyana imanin ka kana bayyana ka ce kaza su to shi wannan mutumin dama idan Fir'auna ya tashi zai wani yunkuri wani abu na sharri game da musulunci shi yake karewa kuma shi din dama babba ne a fada yana cikin fada kuma babba ne yana da fada a jide yayi magana dole za a saurara to shine sai yake musu shin za ku kashe mutum don ya ce ubangiji shine Allah shine ubangiji na bai ce to shine wannan mutumin da waran nan Musa ta nema yayi mata wannan akwati abin da ya faru ya faru amana kabla kulli ahadin shi yayi imani kafin kowa ya riga kowa yin imani yayi imani da annabi Musa daga zuwan annabi Musa da shi annabin Allah ne daga nan shi wannan mutumin ce shi yayi da asidiquna salasatun siddiqai mutum uku ne kamar ya kullu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa habibun najjar مؤمن آل ياسين تقدم أول أمس ومؤمن آل فرعون وثالث أبو بكر الصديق wanda ake ce musu asidigu asidigu mutum uku ne akwai habibun najjar wanda wancan mutane wannan mutumin da a kwada ke kisar an wuce da maza sake samu ta nan gaba wannan mutumin dai da aka tura yaro ya je ya dinga koyon karatu a wajen sama hikima ne ya koyar da hikima shi a sai shi mumini ne shi kuma yaron yana zuwa yana koya sai ce masa to in in aka tura shi ya zo wajen wannan mutumin yana koya sai mutumin ya dinga koya masa Allah magana mana ya dinga koya masa tauhidi to yaro in ya koma in ya koma ba a ganci ba sai ce ina kake sai ce ya je wajen malam ne to idan kuma ya je inda aka aike in aka aike shi sai tafi wajen malamin sai je ya wuni idan ka ce ina ka je sai ce ya je aika ne ai wancan din ba su ba shi aikan da wuri ba idan ya dawo in ya je wajen aika kuma idan ka ce to ya kai baka zo da wuri ba sai ya ce a ai iyayensa ne suka zare shi suka hana shi zuwa to duk dai haka dai ya zauna har abin da ya faru ya faru a lokacin aka gane cewa akwai wanda ya fara jirkita gwamnati ma'ana akwai wanda yake yin zagon kasawa su gwamnatin nazo ta kafirci to sai aka gane aka ce to aka kira yaro aka ce kai yaro ni waye ke koyar da kai wajen na abubuwa domin yaron ne aka ji yana maganan Allah yana maganan waye tauhidi suka ce kai waye ke koyar da kai yace ya iya fada dama da tijo ya ce masa karka karka fada wa mutane ya iya fada suka matsa ba suka matsa da yake yaro ne da ya ga sun azabtar da shi sai ya ce wane ne ya ga ya ka kamo wannan mutum ya ka zo aka halaka shi suka suka kace shi suka yanka shi ma'ana suka raba shi ma biyu to shi wannan shi ne siddiqi ne har ya mutu da imaninsa muminin alif ali yasina sai muminin alif fir'auna shi wannan wanda ake magana sa yanzu shi ma siddiqi ne yana tare da fir'auna amma shi mumini ne ya yarda da annabi Musa ya yarda da Allah amma su fir'auna ba su gane ba har shi kan ma bai mutu ba har lokacin da aka ja ka halaka fir'auna ya dawo cikin mutanen annabi Musa ne wa salisu na ukun zu abubakar ya siddiqu sai sai na abubakar shine siddiqin karshe wa huwa afdaluhum kuma shine yafi su salu ibn abbas na abdullah ibn amr ibn al-asi sun tambaya Abdullahi bin Abbas ko Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda dai duk wayannan Abdullahi bin Abbas sananne ne shine hibrul umma shine malamin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko kuma Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi Amr ibn al-As shine gwamnan Misra a zamanin Sayyidina Umar akwai dan sa mai suna Abdullahi kace ma shadda malaki annabi sallallahu alaihi wasallam min qaumihi abin mamaki irin tsananin da manzo Allah sallama ya ta haduwa da shi a wajen mutanen Makka ko baka sai wanda aka tambaya yayi kuka wa qala yace ashaddu shay'in ja'ahu ubbatun abi mu'aidin wa huwa sallallahu alaihi wasallam sajidun yusalli wa kaza bi talabibi nabi sallallahu alaihi wasallam yakhniquhu khanqan shadidan wa yukazzibuhu wa yaqulu innahu ja'a bi ibadatin ghairi alihatihim ibadatin ghairi alihatihim fa yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam ana alladhi fa'ala dhalika ana alladhi qala dhalika حتى أبو بكر فدفع عقبة بن أبي معيد وقال أتتنا رجلا أن يقول ربي الله فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مقابلته وكل سنادي قريش جلوس حاضرون وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش يترسى فاوى عليك بعقبة بن أبي معيد عليك بأبي جهل بن هشام عليك بعقبة عليك بشيبة عليك بالوليد عليك بأي بأبي الهوتري عليك بأمية بن خلف هكذا manzala sallallahu akwai wani kafiri wanda ake yi masa batun nabi muaidi ya zo ne ya tada manzala sallallahu alaihi yana sallah sai ya kama rigar manzala sallallahu alaihi sai ya ja ta baya mana yana yana makare shi yana daure wuyan manzala sallallahu yana yana yana ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo da ibadar da ta sabawa al'allolin mu mana ka ɗiga bauta allolin mu annabi ya ce ni ne na faɗa ni ne na aikata ai suna cikin haka har manzo har sai na Abubakar yazo da yazo sai ya tumbuke wannan kafiri ya ture shi gefe ya harbe shi ya fadi sai ce za ku kashe mutum don ya ce Allah shine ubangiji na sai manzo Allah sallama ya juya ya koma can ya je ya zauna cikin mutane kuma dukkan jagororin Quraishawa suna nan suna zaune sai yake ce musu ya ubangiji ga ka ga Quraishawa ka san yadda za ka yi da su ga ka ga Quraishawa ga ka ga Qurayshawa mana da ga ka ga wanda suka ƙaryata Qur'ani saboda haka wanda suka ƙaryata addinin ka suka ƙaryata annabin ka suka ƙaryata littafin ka to ga ka ga su ya ubangiji ka isan mana sharrin Ubatu dan Abu Mu'aidi ka isan mana sharrin Abu Jahl ibn Hisham ka isan mana sharrin Usbatu ka isan mana sharrin Shaybatu ka isan mana sharrin Walidu ka isan mana sharrin Abu Butari ka isan mana sharrin Umayyah ibn Khalaf haka dai manzo Allah ya lissafa su jalla man nasa ala ismihi ri asari a yawa badin kuma haka ne duk wanda annabi ya kama sunan sa ranar badar dukkan su ana aka gama da dukkan su a can suka halaka ba wanda ya dawo duk wanda annabi ya ce wa Allah ga ka gawa ne to dukkan su ba wanda ya dawo daga yakin badar da suka je badar gaba daya ta kayan kasu dukkan suka halaka wa fazi'u sai suka ji tsoro su kafirai li'annahum alimu anna da'wat nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabatun sun san addu'ar manzo Allah sallama karbabiya ce tunda sun ji yana addu'a a kansu sun san tabbas addu'ar nan za a karbe ta hum ahalu inadin faqat walakin arafu alhaqa dukkan su sun san gaskiyar ba ba wai ba sani ba sun kita ne ka san akwai mutum bai sani ba to wannan sanar da shi ake akwai kuma ya sani ya ki to shi wannan shaidani ne eh shi ya ki za wanda ya sani kuma ya ki aiki da iliminsa to wannan shine mummuna shine wanda manzo Allah sallama yake cewa zai riga kafirai shiga wuta walakin araful haqqa sun san gaskiya wa ma da alaihim qaddu manzo Allah sallallahu bai taba addu'a kansu ba sai suka ga yayi addu'a fa fazi'u sai suka tsorata duk wanda aka kama sunansa zai ji tsoro lamma sami du'a nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim yayin da suka ji annabi yana addu'a a kansu sai suka ji tsoro wa julluhum ri'a sari'an yawma badrin kuma yawancin su ko kuma dukkanin su wanda dai aka kama sunansa kan kowa an ga ranar badar ya mutu an kaje shi wato ila manaqib ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kala an tambayi an yi tambaya me martabobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba martabobin sahabbansa kai wani yake tambaya yake tambaya wani malami yake ya gaya masa shi kuma yana so ya gane martabobin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutumin ya ba shi amsa da wannan baiti yace anil mar'i la tas'al wa aftir qarinahu ko wa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi karka tambayi mutum ka duba abokinsa idan sahabbai kake nema da wa suka yi abokantaka da annabi ne shugaban halitta shugaban farko da ƙarshe shugaban duniya shugaban lahira wanda ya abokantaka da wannan kuma ka tambaya ya darajarsa ai magana ta kare kai ma ka san waye su waye sahabbai duk wanda aka ce masa sahabi in dai wanda ya zama da manzo sallama ya ga annabin yayi imani ko annabi ya ganshi yayi imani duk sahabi ne domin abin da ya saka ce wanda ya ga annabi ya yi imani da wanda annabi ya gani wani annabi ya ganci amma shi bai ga annabin ba kamar ladaninsa Abdullahi bin Ummi Maktum makaho ne lokacin da suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi baya gani amma ya yi imani har zuwa ladanin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi saboda haka sahabi ne to duk wanda ya ga annabi a zamanin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan shekara 63 din kuma ya yi imani da annabi to shi ake ce masa sahabi shi yasa wannan sarkin misra din nan ake ce masa shi najashi ba sahabi bane a shi bai ga annabi ba ai shi ya karbi musulunci wajen Ja'far dan Abu Talib wan sayyidina Aliyu shi ya bashi musulunci a wajen sayan musulunta sai dai ya rubuta takarda ya bayar a kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a takardar da bata isa ba ma'ana dai suka shiga ruwa a jirgi ya hatsari da su akan dama takardar tasa ya ce idan manzala salama ya ce sai ya zo madina to yana shirye da zai zo ya same shi to ana cikin takardar ba ta iso ba har dai mutuwar najashi ta je ta samu manzala salama madina aka ce najashi ya rasu kuma dama ya riga musulunta jafar ya riga ya gaya wa annabi najashi ya musulunta ko musuluncinsa ya yi kyau to randa najashi ya rasu manzala salama ya tara mutane a masallaci ya ce ku zo masallaci mutumin mu na jashi aka yi masalla masallacin madina shi yana nan yana ethiopia domin a nan habasha ethiopia ne yana nan shi a nan yana nan afirka aka yi masalla a madina wannan kusurciyar manzala ne sallallahu duk inda mutum ya mutu a duniya annabi yana dama ya masalla saboda in annabi ya maka sallah ko ina kake ma za ta same ka to shine ma taquluna fi qaumin qayyada Allahu lahum nabiyahu sallallahu alaihi wasallama hadha wahidun min ali fir'auna takallama bi kalimatin wahidatin yace me za ku ce ga mutane wanda manzal Allah tabaraka ta'ala ya canja wa annabinsa da su ma'ana kamar da wancan mutumin ya kare annabi Musa shi shi kadai to manzal Allah fa masu kare shi ba su da iyaka hadha wahidun min ali fir'auna wannan ɗaya ne cikin mutanen fir'auna takallama bi kalimatin wahidatin gashi yayi magana da kalma ɗaya kuma ta hana wannan aikin atakuluna rajulan an yaqula rabbi Allah za ku kashe mutum don ya ce Ubangiji Allah shi ne Ubangijinsa, wa kana ya kuma imanahu, shi wannan mutum ma yana ɓoye imaninsa, wa ja za Allah wa zalika Allah ya saka masa da alheri. Bi an kana zikruhu fil Qur'ani yutla ila akhir ad-dahri li mawqifin wahidin. Gashi kullum sunan wannan mutumin muminin Fir'auna gashi kullum ana magana sa cikin Qur'ani. Kuma hatta shin kiyama ba za a daina karanta ba, matukar ba daina karanta Qur'ani ba, to shi ma ga ayar sa tana nan, ayoyin sa suna nan. وكيف بعمر بن الخطاب يوم صلى فهو يقول والله لا تعبد الله سرا لا نعبد الله سرا بعد اليوم yace to in ka duba matsayin waɗancan shi wacce fa boye imanin na sai yake amma kuma saboda ƙarfin imanin da ya hana a taba annabin Allah sai kuma ba taba shi ba to ya zaka ce ya zaka hada matsayinsa da Sayyidina Umaru shi ko Sayyidina Umaru da da ya musulunta ran da ya musulunta shi musuluncinsa ya ja ya ta abubuwa da yawa ne domin kafin ya musulunta da ya ce musu ran da abin ya motsa masa da ce kai shi Muhammadu Muhammadu nan bari ya kace shi ban kowa ya huta ya dauki takobi ya tafi akan zai tafi ya je ya kace Muhammadu sai sai ya zo ya bi gi- gidan wata ƴar uwarsa kanwarsa da mijinta su fa duk musulmai ne a sai suna karatun qur'ani da ya zo sai ya ji su suna karatun qur'ani ya tsaya kaɗan sai sai ya shiga da ya shiga gidan da suka ganci sai suka ɓoye takardun mijin ya ɓoye takardun ta bayansa sai ya zauna ya ce me kuke yi suka ce "A, muna tattaunawa ta ƙarya kuke yi me kuke karantawa sai ce ya ce babu mijin ya ce babu sai ta ce kai akwai Qur'ani muke karantawa manzo Allah muke bi ya mare ta sai da ta faɗi ta ce ko kashe ni za ka yi ka kace mu gaba daya amma dai karatun Qur'ani muke yi kawo mana takardun mu yi karatu sai zo hey ai, ta jawo takardun ta zo ta sashi ta ci gaba da karatu tana karatu sai karatu yayi ta ratsa shi ya tana karantawa yana fahimta yake shi balarabe ne to abin da ake karantawa yana fahimta yana jin abin da qur'ani yake fada yana ta ka- ana ta za karatu yana ji tana karatu yana ji za ka ga yayi shiru sai suka ga ya sun koyar da kai shikenan sai ya juya da ya juya ya fita bai ce komai ba shikenan yana tafiya sai Allah ya zubo masa da imani kafin ya karasa inda annabi yake shikenan ya je da takwabinsa sai dama ya gaya wa mutane kuma zai je ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ga Umaru nan fa ya zo da mugun nufin sa annabi sai ku bace ya shigo shikenan aka karbe takwabin a waje aka ce ba za dai ka shiga da wannan makamin ba shikenan ya shigo ya shigo annabi ya ce masa Umaru har yaushen ka sai yaushe ne za ka yi imani sai yaushe za ka san Allah ne ya halice ka sai ya fashe da kuka sai kalmar shahada Allah shi ke ya musulunta to da ya musulunta da kafin ya musulunta ana shiga gida ne in za a yi sallah dama duk musulmai za su haɗu a wani gida da ake ce masa gidan arkam binul arkam a nan ake shiga kowa da kowa ya zo in lokacin sallah ya yi a haɗu a cikin gidan a yi sallah to sai lokacin sallah ya yi umaru yana nan ya riga ya musulunta yanzu ya zama musulmi to za a shiga cikin gida yadda aka saba sai ce ya rasulullahi wai mu- addinin namun nan ka shine gaskiya ko na arna shine gaskiya annabi sai addinin mu ne mana gaskiya ya na arna kuma zai zama gaskiya ya ce to arna ma suke bautawa kuma kansu a a- a- a fili a a bakin ka'aba a a tsakiyar gari kowa yana gani mu na gaskiya mu ina ma ba wai ba mu yadda ba inda gaskiya ake yi mu ma mu je mu yi inda suke yi mu je mu yi inda kowa da kowa zai gan mu shikenan annabi ce shikenan a je yi aka zo aka aka azo wajen Kaaba aka yi sahu aka jeru musulmai duk suka jeru za a yi sallah sai kafirai su zo ko suna zaune suna kallo suka ce ah to yanzu lamarin Muhammadu ma har ya fito har a fili ma zai zai nuna mutane zai abusa to a je a gama da su duka duk kafirin da ya dace in ya zo ya leka sai ce ai waro ya shiga faskin su sai ya koma saboda sun san umaru shi shi shi kadai zai iya halaka garin gaba daya ya ka Allah ya yi shi tun da aka halice shi bai san tsoro ba kuma jarumi ne bai taba tinkarar wani wannan mutumin ya kai labari sun san shi kawai duk kowa ya leka sai shi umaru minhu umaru fa ya shiga sai shi ma hawar yanzu ya shiga musu sai ya koma baya sai ya gaya wa abu jalifa lamarin fa ya canja wannan mutumin yana ciki ya bar mu ya bar ku shikenan Allah to shine yace to ya zaka hada wannan matsayi wancan boye imani na sai yake wannan kuma da ya shiga musulunci ma cewa ai ba za a yi sallah a boye ba sai da fito waje yace la na abudullah sirran wallahi ba za mu bautawa Allah daga yau daga yau ba za mu sake bautawa Allah a boye ba atakuna atakuna rajula an yakuna bi Allah to to saboda haka kaga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka kwatanta su da waɗansu sahabbai zaka ga akwai bambanci mai girma me yasa ko wajanne ne suna gadara da shugaban su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su na annabi ne saboda haka sahabban annabi ake cewa wadancan kuma sahabban annabawan su ne kowane annabi matsayin sa matsayin sahabban sa ne eh matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sahabban sa ne to shine a takunan rajulan yace za ku kace mutum an ya gura rabbi Allah don yace Allah shine ubangiji na waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya riga ya kawo muku hujjoji annai Musa nan fa ya kawo hujjoji kuma kun gansu min rabbikum ko daga ubangijin naku ya kawo hujjojin wa in yaku kaziban idan ƙarya yake yi da abubuwan da yake fada to ina ruwan ku da shi fa alaihi kazibu shi ƙarya sa za ta shafa ai ba za ta shafe ku ba dararu kazibihi alaihi in akwai shuka ƙarya a cikin magana sa to ƙaryar shi za ta cutar ba za ta cutar da ku ba duk wanda ya zo yayi yayi wa mutane ƙarya to ƙarya ba za ta shafi mutanen ba shi za ta shafa wa in yasdiqu sadiqan idan kuma gaskiya yake faɗa Allah nan shi ya aiko shi to fa ku sani yusibkum ba'du allazi ya'idukum bihi wani abu ba da ya alkawarta muku na azaba ya ce in ba ku bi shi ba azaba za ta sauka ba azaban nan za ta sauka min al'azabi na azaban nan ajilan daga nan duniya ba za ku ga wata wani abu ba sai kun gashi inna allaha shi ubangiji la yahdi baya shiryar da man huwa musrifun wanda yake kafiri kazzabun makaryaci muftari mai yawan ƙarya domin ba makaryaci a duniya irin kafiri eh tunda bai yarda da Allah bai da garan ƙarya ta tabbata
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعد الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ya shi wannan mutumin da yake gaya wa fir'auna da mutanensa ya qaumi ya ku mutane na lakumul mulku yawma yau dai kuna da mulki a yau ku ne sarakuna abin da ya ce musu a yau ai akwai lokacin da ba su bane ai kafin tunda aka kafa garin ai ba fir'auna ne yake mulki ba akwai wanda suka yi mulki a baya kuma su ma za su kare wasu zo su dora lakumul mulku yawma kuna da mulki a yau zahirina yau kuna da rinjaye fil ardi a doron kasar nan musamman ardi misra kasar misra tunda ita ita kuke mulka fa man yansuruna min ba'sillahi yanzu waye ko gani zai iya taimakon mu ya riba mu da azabar Allah in ka in ka taltum auliyahu idan kuka kashe masoya Allah Allah ya aiko da bala'i da azaba na kashe masoyansa wa zai zo ya tare mana wannan azaba mu sani fa duk abin da ake yi shi mutum in makaryaci ne ya san ƙaryar yake yi ko da shi wani ya nuna masa gaskiya ne shi kansa ya san ba gaskiya bane yace to saboda haka in ja na idan azaba ta zo mana wa zai taimake mu la nasira na ba mu da taimako inda Allah ya sako azabarsa saboda an kashe masa wani bawarsa musamman annabin Allah annabawa akwai annabawan da aka kashe akwai kuma annabawan da aka aka yi musu dai aka wahal da su aka musguna musu ba abinda ba yi ba to waɗanda aka kashe duk annabin Allah da aka kashe daga baya bala'in da zai sauka a gari to bala'in sai sai sun rasa yadda za su yi da shi kuma bala'in baya yankewa sai an sake aiko wani annabi in ya zo mutanen gari suka yi imani da wannan sabon annabi sannan a ɗauke azaba Kala Fir'aunu sai Fir'aunu ya ce to, ma urikum illa ma ara to ni da ma shawara na bayar ba wai na ce a kashe shi ba. Ma ushiru alaikum ni bana bana muku nuna muku illa ma ara sai abin da nake ganin kamar shi ne mafita. Tunda ya zo ya addabe mu ya matsa mana na ce to me zai hana mu kawar da shi mu huta. Illa ma ushiru bihi faqat ko qatlun Musa ni abin da na nuna cewa a kashe Musa nan a huta ne. To in an ga kamar zai kawo matsala sai a hakura. shi fir'auna dama shaidani ne ya sani eh shi in abu zai kawo matsala to kar yi amma shi dai zai bada shawara kalami wahidun uklu musafaqa ni dai abin da zan ba ku shawara musan nan in bai kashe shi ba fa zai kashe mu to ai kokari a kashe shi kare ya kashe mu wa ma ahadikum bana shirye da ko illa sabilar rashadi sai hanyar shiriya ayo fir'auna ne yake cewa mutane wa shirye yake shirye da sojan shiriya mabarnaci wanda ba taɓa yin mabarnaci a duniya irinsa ba amma ya ga yana gaya wa mutane wai shi shine da shari'a har ma hanyar shari'a yake nuna wa mutane ana arzuku ila tariqi sawabi ni ina nuna muku hanya ce mai kyau wanda za ta zama mafita menene hanyar huwa qatlu Musa a kashe Musa huwa ma tadda ma tadda ma katahu shine sai ce ga mamakin abin da ya zaranta wauta irin ta Fir'auna in banda wauta kashe kashe annabin Allah shine mafita a shine mashiga dai inda ya kashe annabin Allah ya shiga inda ba za a fita ba har abada.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما- آه، وما الله يريد ظلما للعباد وقال الذي آمن تند يوسف فرعون da وزير suke magana ma'ana da bafajinsa shi fir'auna yayi magana bafaje shi kawai ba da amsa sai wanda ya imanin nan da ya bafajin fir'auna ya ce "Mm-mm, ya kaumi ya ku mutane na shi ba zai ce fir'auna ba tunda shi fir'auna sarki ne yana ba wa mutane shawara ne mana yana ba wa fada shawara idan kuka ganin ku shi sarki a ganin sa wannan shine mafita to ni kuma a gani na fa wannan ba mafita bane ya kaumi ya ku mutane na inni akafu alaikum ni fa ina ji mana tsoro ina ji muku tsoro tunda ya san shi ko azaba ta zo ba za a hada da shi ba tunda mumini ne ina ji muku tsoro misla yawmil ahzabi kar a yi muku irin ranakun da ake tattarawa kafirai wanda suke karyata annabawa a kawo azaba ta zo ta gama da su gaba ɗaya ba wanda zai rage din nan ita fa nake zo- muku tsoro wannan ranar nake muku tsoro almuminu ya kudu aidan mumini yana cewa har yanzu ya ce to ina ji muku tsoro wannan ranar fa ran da za a yi gama- gamayya Allah nan yana da rundunoni kala kala kar ya yi muku gamayya ya ɗauko wata runduna da za ta zo ta gama da ku Allah da yake yaƙi da sauro sauro ne fa ya tura suka eh, sau- sauro su suka zo suka kashe mutanen annabi Ibrahim da Namaruzu da jama'arsa gaba ɗaya fadar gaba ɗayanta da ma wannan mulkin kuma a lokacin shi sarkin duniya ne ma gaba ɗaya shi Fir'auna ya sarkin Misra ne kawai Misra kuma Egypt ne ma'ana ƙasar Egypt din iyakacin ta iya inda Fir'auna yake mulki amma shi Namaruzu a lokacin duk duniya ƙarƙashin sa take amma gaba ɗaya su kafiran wannan zamanin sauro ne Allah ya aiko kowane mutum sauro ɗaya duk aka gama da su sauron iya zo shi ba abinda zai yi shiga hanci yake yi in ya shiga hanci ba zai mutu ba sai ya tafi sai ya tafi can cikin kwakwalwa sai je ya ta cizo a cikin kwakwalwa in ya shi kwakwalwa mutu ya ji cizon sai ya rasa ya zai ya ya cire wannan sauron to kokarin cire sauron ya yi ta buga kan da da dutse da gini da itace da haka har kai ya fashe in kai ya fashe kwakwalwa ta zube kaga shi ke ya warke da kan suka kare iya sauran ma zai fita in kwakwalwar ta fashe kan ya fashe kwakwalwar ta zube ya kaga sauran shi ma zai fita ya tafiyarsa in ya fita kaga shi ke na shi kafir ya warke za ka fa kai musu to Allah da yake yaƙi da sauro sauro ma rund- runduna ce mai yaƙi daga wajen Allah sojojin Allah ne sauro shi Allah duk abin da ya gara ma da shi zai yaƙi da shi ne wannan mumini yake ce musu to fa ni ina ji muku tsoron cewa wai a taba annabin Allah na fari bai yarda da shi ba ku tuna fa misla dabi qaumi nuhin ku tuna abin da ya samu mutanen annabi nuhu da suka suka saba wa annabi nuhu yana ce musu Allah Allah a ciki annabi ne suka kidinsa ya ya ta kare duk wanda suka saba wa annabi nuhu ko wanda ya rige na duniya sai da duniya ta dawo gaba ɗaya ta randa annabi nuhu ya aka gama ruwan tufana sai da aka dawo duniya gaba ɗaya mutum 80 ne suka rage wannan tamanin mutum arba'in maza arba'in mata arba'in su ma saboda firgita da tsoro da suka gani a cikin wannan ruwan daga baya duk suka mutu sai gaba ɗaya aka rage mutum mutum bakwai annabi nuhun shi yana nan ya'yansa uku suna nan maza da matansu su ma su uku shikenan mutum bakwai su suka rage a duniya gaba ɗayansa kowa an shafe shi har kiyashi ba an shafe duk abin da Allah ya halitta Allah ya goge shi cikin wannan ruwan ya shafe shi ya halaka shi ba abin da ya rage sai waɗannan dabbobin da suke cikin jirgin annabi Nuhu da kuma mutane da suke ciki mutanen ma da suka sauka duk sun mutu saura mutum bakwai kawai to Allah da yake yin wannan yaƙi da ruwa ya zo ya ruwan nan da wanda ba a rayuwa sai da ruwa amma gashi ya kawo ruwa ya gama da duniya ruwan ya cinye kowa ya cinye komai ya halaka komai duk mai rai ba wanda ya rage wa'adin ku tuna adawa da suka yi bayan annabi Nuhu, mutanen annabi Hudu, su ma fa, ba amma adun ba ohliku bin ɗangiya. Ba ma samudu ka ohliku bin ɗangiya, amma adun ba ohliku birihin sarsarin atiya. Sakara ha alayhim sab alayali wa samani ta ayyamin husuman ga adawa mutanen annabi Hudu wanda suka zo bayan annabi Nuhu. Su ma da suka saba wa annabin Allah annabi Nuhu annabi Hudu su kuma iska ma aka hada su da ita iska ce kawai in ta zo kawai duk inda mutum yake za ta ɗauke shi tana ta gudu da shi sai ta je ta gwara shi da nan uwansa ta buga sai sun haɗu sun fashe sai ta ta je ta ɗebi wani kuma haka aka yi musu duk duniyar gaba ɗaya su ma haka suka ƙare kowane mutum duk kafiri in banda annabi hudu da mutanen da suka musulunta tare da shi sauran gaba ɗaya wannan iskar ta gama da su kuma iska ce kaɗawa take yi in ta zo ta zaɓi kafiri duk yanda ba zai iya ba ba zai iya jure wannan iskar ba in ta zo ɗauka su za ta yi tana hankaɗa shi tana hankaɗa shi sai ta je ta samu ɗan uwarsa kafiri sai ta haɗa ta buga su tare kaf in ta haɗa su ka bugu sai kan wannan ya fashe kan wannan ya fashe sun mutu shi kenan da haka aka kare sai da aka yi iskar fa sam alayali wa samani da ayyamin kwana bakwai wuni takwas an gama da kafirai gaba ɗaya duniya ta wanke to ku tuna wannan ma ya faru kar ku manta yana gaya wa fir'auna da mutanen wa samuda ku tuna samudawa mutanen annabi salihu wanda su suka ce annabi salihu sai su dama yawancinsu ma'auna ne eh, suna auna suna sai da abinci ne to sai idan ka zo siya a wajen sai su zalunce ka in ka zo sayarwa sai sun zalunce ka kuma duk inda suka je suka samu saboda karfinsu su suke rarake dutse sai gini atabnuna bi kulli ri'in ayatan tabatun wa tatakhizuna masani'a la'allakum takhludun wa idza badashtum badashtum jabbari fattaqullaha wa aliyuni duk inda suka samu dutse kato sai su rara kai su mai da shi gini su ma haka su kuma suka zo suka ce to su ba su yadda ba shi annabi salihu in gaskiya ne ya kawo musu mujiza yace wace irin mujiza suke so suka ce ka san dabba wai bishiya abu ne mai rai tunda akwai ruwa a cikinta a ce bishiya ta haifi wani abu mai rai ai mai ban mamaki ne to su ba bishiya ba dutse dutse ba taɓa ganin ruwa a cikin dutse ba to dutse ma'ana mulmulallen dutse busasshen dutse suka ce ya haifi dabba dabbar ma kuma rafumi ya haifi dabba taguwa kuma ita ma ana haifanta a lokacin ta haihu ya ce in aka yi haka za ku yi imani suka ce za su yi sai ce Allah ba abin da ya gagare ka kai musu Allah ya ce shi ke su nuna dutsen da suke so suka ce ga wancan dutse Allah ya ce dutse maza dutse ya haifi dabba ta kai kawai sai aka ji dutse yana nishi zai naƙuda shi kenan sai aka haifi taguwa ana haifarta ita ma ta haifi dabta shi kenan sai annabi salihu ya ce to kun nemi a yi muku mujiza ta zama muku fitina. To daga yau ruwan da kuke sha yanzu kun raba shi tsakanin ku da dabban nan. Dabban nan da ɗanta kullum rana ɗaya za su zo su sha ruwan gaba ɗaya ruwan da kuke sha. Ko kuma ku bari sai gobe, gobe in kun zo kowa ya ɗabi abin da zai sha, ku sani jibi kowa kar ya je gurin ruwa, ita ce za ta sha ruwan. Amma za ta kawo muku za ta zo ta tsaya kofar gida kowa ya tatsi madara yadda yake so shi kenan suka ce to shi kenan aka fara ana tafiya ana tafiya suka ce kai har yaushe dabba za ta zo ta matsa wa mutane ran da za ka je ta ɗibi ruwa ba ka da lokaci zai ran da aka ga dama to dabban nan ya za a yanzu ya za a daita halaka ta za a yi to wa zai halaka ta ko wani shaidani shaƙi zinan ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk duniya Allah bai halicci zinannu kamar wajen mutum biyu ba eh banzaye dai mutum biyu ne yana gaya wa sayyidina aliyu yace ka san waɗanda suka fi shakiyanci a duniya sayyidina aliyu yace bai sani ba yace da mutumin da ya kashe dabbar annabi salihun nan kudaru aka ce masa yace daga shi kuma sai wanda zai kashe ka kai aliyu wanda zai kashe aliyu fa musulmi ne sunan sama abdurrahman ibn muljimi shi kashe sayyidina ali saboda haka barna ta dade ana yi a duniya shi ya kashe sai na aliyu kuma da ya zo ya sassauka wa sai na aliyu mati sai na aliyu yana suma yana tashi yana tsaye ba guduwa ya ba yana cewa wai maza maza a gaggauta masa hukunci mana shi yanzu annabi yana jira sa a lahira zai je ya shiga aljanna kar su yi masa asara aljannarsa wai ya kashe ya kashe sai na aliyu ya yi babban aiki ya yi wa Allah aiki Allah ya kayar masa aljanna yanzu da yana cikin ta wanda aka tanadar masa ya je yana ciki eh tunda aljanna shi ya ce aljanna za kai shi da irin tasa aljanna da yana ciki to wannan gudarun sai ce shi zai iya wa zai kace dabba yace shi zai iya ya dauki gatari da dare ya je ya samu dabba tana kwance kawai sai ya sare ta da ya sare ta ihu sai wannan dan nata da ya gudu sai ya koma cikin wannan dutsen dutsen ya bude sai ya koma ya fada wannan uwar kam ta mutu da ta mutu sai annabi salihu ya ce wa ya kashe ta suka ce ba su sani ba ya ce da za ku sani ko kun sani ko ba ku sani ba za ku sani kace wannan dabba shine karshe ku kuma gaba ɗaya kuma shi ya zama karshen su gaba ɗaya haka aka halaka su jibril ya zo musu wata irin tsawa duk gaba ɗaya suka halaka duk aka halaka su to wannan dabbar da ta gudu ta shiga cikin wannan dutsen ita ce za ta dawo karshen zamani manzala sallallahu ya faɗa karshen duniya in duniya aka kusan tashin kiyama za ta dawo in ta zo wannan lokacin abinda take nuna ba duk musulmi za ta ce wannan dan aljanna ne sai a rubuta muminu a goshinsa in ta ce wannan dan wuta ne sai a rubuta kafiru aikin ta kenan za ta zo ta bayyana waye mumini waye kafiri kuma za ta dawo ita daga cikin alamomin tashin kiyama in ita a cikin alamomin manya manya da za su faru to ita ma tana daga cikin su idan ya juju ma juju ne suka fara bayyana to tashin duniya ya kusa idan dujjal ne ya bayyana tashin duniya ya kusa idan annabi isa ne ya sauko tashin duniya ya zo idan imamul mahdi ne ya zo tashin duniya ya kusa haka ma irin wannan dabbace ta fito shi ma da alamun tashin kiyama ne eh amma ba wai babu wata cewa alama kaza ita ce farko sai kaza a abu ne na Allah Allah ne yake ajiye da sirrinsa shi ya san yadda zai kawo abubuwansa amma dai annabi ya tabbatar duk za su faru ba za a naɗe duniya ba sai waɗannan abubuwa duk sun faru dole sai annabi isa ya dawo sai imamu mahdi ya zo sai wannan dabbar naƙar salihu ta zo ya juju ma juju sai sun zo ba dujjar kuma sai ya zo waɗannan abubuwa dole ne waɗannan su su ne alamomi manya na daɗin kiyama yanzu ba abin da ya rage wa duniya sai su ne su kaɗai ne yanzu wanda ba a gani ba amma duk abin da manzo Allah sallama ya faɗa ya ce in kowa ga kaza ku saurari tashin kiyama duk yana nan yana faruwa annabi yace idan kuka ga maza sun isu da maza ba ruwansu da mata mata sun isu da mata suna maɗigo ba ruwansu da maza ku saurari tashin duniya ba a yi idan kuka ga za a kashe mutum a yi tsafi da shi ku saurari tashin duniya ba a yi harshen nama mutum ma ake yi yanzu da masu masabobi masu fuka haɗin da za su dawo da aiki a same su wanda ya kashe mutum dai an sa hukuncinsa sun san sun an rubuta hukuncinsa to wanda ya ci mutum fa shi ko mai wani hukunci za a yi masa ya ci naman mutumin ko ba wai naman ɗanye ba ma dafawa ya yi ci har ya sa komai da komai wanda ake sawa ya cinye to wannan shi ko mai hukuncinsa to saboda ka alamomin tashin duniya manya-manya gaba manyan ne kawai suka rage yanzu a ce mana imamul mahdi ya bayyana to shine ba mu gani ba dujjal ya bayyana yana yawo a duniya shine ba gani ba kuma za a ganci na kada salihu ta fito ga ta nan shine ba gani ba ya juju ma juju ga sunan sun hauro tunda katanga aka yi musu aka tare su amma tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace katangar ta huje katangar ya juju ma juju da zulkarnaini yayi yace ta huje tun a zamanin sa har yake cewa wailul lil arab min sharrin ga taraf azaba ta tabbata ga larabawa da sharrin da ya kusance su wannan katangar ta huje ya jujo ma juju suna kokari za su hauro su ko suka hauro to in sun zo shinye mutane suke yi yan kanana ne ko rami suka zo suka tarar ba za su iya wucewa ba sai sun zube sun zube a cikin ramin sun cika ramin wasu su bi kansu su wuce suna da yawa kuma suna da yawan gaske yawan sun nema yasa suna nan kamar tsutsotsi sai sun shiga rami sai su wuce sai wasu taka kan su wuce kuma duk gaba ɗaya barna suke yi haka Allah ya ce inna ya juja wa ma juja mufsiduna fil ardi mabarata ne da saboda ka wajen alamomi su ake jira shi wannan dai muminin annabi Musa na na mutanen Fir'auna yana ce musu da fa kun ga samu dawa ma abin da ya same su su ma fa taba annabin Allah suka yi su ma ka halaka su wallazina min ba'dihim da wanda suka zo a bayansu mutanen annabi ibrahim sun zo a baya an halaka namaruzu da sauro kamar yadda muka faɗa mutanen annabi ludu wanda suka zo suka ta nema junan su maza da maza su ma an halaka su aka ɗauki garin gaba da aka sa jibril ya daga garin sama ya juye shi duk dai an halaka kafirai iri iri da mutanen annabi Musa ma Fir'auna an halaka shi da jama'a ko da yake wannan yana magana akan akan Fir'auna ne yace to wajen nan nake ji muku tsoro kada irin wannan rana rana ta zo muku walladina min ba'dihim misla jazai adati man kafara qablakum min ta'zibin fi dunya ina ji muku tsoro irin sakamakon da ya samu waɗanda suka kafirta a gaban ku azabtar da su da aka yi a duniyan nan kuma fa in ba ku daina taba annabin Allah ba fa to wannan abin zai same ku kuma haka aka yi ran da za a halaka fir'auna duk wani wanda yake na fir'auna saboda Allah ya shirya ne kada wani ya rage a cikin zuri'ar fir'auna fir'auna yace duk wanda ya san yana masa biyayya ko dangin sa ne ko ba dangin sa bane in dai a kasar Misra yake ba ko jinjiri ne yau aka haife shi uwarsa ta goye shi maza ta zo za ta yakin annabi Musa za a je yakin annabi Musa amma ko jinjiri ne uwarsa ta goye shi ta zo da shi ba a yafe wa jinjirin bai zo yakin ba ko yanzu aka haife shi uwar ta goye shi ta zo da shi saboda shi ma ya ga ya taimaka wajen ko ba abin da zai iya yi amma da ya halarci inda aka kaca nai musa duk suka haɗu gaba ɗaya su suka tattaru dukkan su gaba ɗaya haka suka fito suka zo shi kenan nai musa da yake shi yana da mujizozi yana da sanda wanda yake duka komai yayi da ya zo kuma dama ruwa ne sai an tsallaka ruwa misra ko ta ina alƙahira in zaka shiga ko ta ina ruwa ne to annabi Musa sun mushe da suka zo suka samu ruwa annabi Musa ya kawo ya kawo sandarsa ya da kiwon nan ruwan ruwan ya dare ya yi hanyoyi guda goma sha biyu da masu kabilun su sha biyu ne jikokin annabi yaƙo jajen annabi yaƙo ba jikokin annabi ibrahima to su suka wuce fir'auna shi kuma shi ma ya taso da jama'arsa da ya taso shi sai Allah ya tura masa masu rakiya akwai jibrilu akwai mika'ilu akwai israfilu akwai azra'ilu duk sun zo za su taya fir'auna aiki eh za su taya shi tafiya lahira za su taimaka masa yadda za su samu ya tafi lahira da jama'a jibrilu da ya zo sai ya zo da doki shi dokin fir'auna yana kallon dokin jibrilu shi kuma fir'auna baya ganin dokin amma jibrilu yana gaban dokin fir'auna idan dokin jibrilu ya yi sauri dokin fir'auna sai ya yi sauri idan yana tafiya a hankali dole dokin fir'auna shi ma ya tafiya a hankali tunda wannan doki ya tare shi kuma israfil yana can baya shi kuma yana koro mutane yana gaya wa mutane kai ko kuskura sarki ya fitar wannan wani a cikin ku bai shiga ba za a gama da shi kowa dole sai shiga a fita tare shikenan to suna kokarin shiga shi kuma jibrilu da ya zo tsakiyar ruwan sai ya tsaye da dokinsa to ba yadda za a yi dokin fir'auna ya tsallaka dokin jibrilu tunda ko ta ina ruwa ne sai wannan hanyar kuma dokin jibrilu ya zo ya ya ya kare to shi ko isra'ila yana turo mutane yana turo mutane yana turo mutane su shigo mika'ilu kuma tunda dama aikin sa ruwa shi yana jira ne sai sun gama shiga shine zai hada ruwan ruwan ya hade shikenan Azra'ilu kuma da ma aikin sa yana jira sai an gama wannan duka. Shine mai aikin karshe. Shikenan? Duka sai shiga. Kowa ya shiga. Kowa ya shiga, kowa ya shiga. Ko ta ina duk hanyoyin sun shiga. Duk mutane sun shiga mutanen Firauna. Ba wanda ya rage. Kowa yana ciki. Shikenan? Sai Jibril ya ce to Mika'ilu fa yanzu kan duk sun haɗu. Sun haɗu eh to shikenan. sai Mikail ya ce to ruwa haɗe. Yake na ruwa sai dama hanya aka yi a cikin ruwan. To tun da hanya aka yi a cikin ruwa ruwa kuma dama aka samu dama mujiza ce tare ruwan. Wannan ruwan ya dare ya ɗagu sama, wannan ma ya ɗagu sama ya yi kaman tozo haka. Ya bar hanya. Yanzu ake masa ya haɗe ba dawowa zai wancan da wannan ya haɗu ba. Yake nan Mikail ya ce ruwa haɗe. Ruwa ya haɗe. Fir'auna zai yi imani Jibril ya shaba ka manta. fata wadda ka bayar kafin wannan lokacin jibril ya zo ya samu fir'auna har gida ya ce na zo ne in yi tambaya a matsayin ka na sarki ya ce ni ne nake da bawa ba wannan ba abin da ban masa ba ina ciyar da shi ina shayar da shi ina tufatar da shi ina masa komai amma ba wannan ya bijire mini nayi nayi na rasa yadda zan yi da shi me ya kamata in masa wani hukunci ya kamata fir'auna ya ce to yanzu wannan kam tambaya kai min ko shawara ya ce shawara dai wai me ya kamata ya bawa Fir'auna ce da ma ni ne mana wannan bawan ya bijirewa ka san abin da zan masa ya ce a ba sani ba ya ce abin da zan masa in ni ne zan sa a kama shi a daure shi a kawo min shi in ya kawo ai zai ihu ko sai in ce sai in nemo laka in cika bakinsa duk ihun da zai ba za a ji ba kaga duk azabar da za a yi masa ba wanda zai yi sai in cika bakinsa da laka kawai in bacci ba numfashi ba ba ihu har ya kare jibril ya ce to na gode ya tafi to da aka kawo ruwa aka haɗa ruwa fir'auna zai imani sai jibril ya kullo a matsayin bakonsa wancan ya ce to kwanakin baya ka tuna zuwa da nayi da tambaya da nayi ya ce yana tuna ce to kai ne bawan da kafi rewa ubangiji dama ubangiji ne ya turo ne zai tambaye ka wani hukunci ya kamata a yi maka kuma kai ka bada hukunci da kanka saboda haka ga tabo jibril ya ɗebo tabo ya zo ya cusa cikin bakin fir'auna ya cika bakin shi kenan ba ihu ba magana shi kenan da ya kare da haka da haka suka kare gaba daya ya ce to wajen nan nake ji muku tsoro kada abin da ya same su ya same ku amma waman lahu yuridu zulman lil ibadi ku sani fa Allah shi baya zalunci baya zaluntan bawa in kaga bawa wani abu ya same shi ya ja duk abin da kaga ya samu dan adam a duniya kar ma ya zargi kowa kada ya ce wani ya yi min asiri in wani ya yi maka asiri kai ma kayo wani idan ka ce wani ya sa maka ido kai ma ka taba sa wani ido in dai baka sa kowa ba ba wanda zai taba ka wannan alƙawari ne na Allah abinda kai shi za a yi maka haka duniyar take in kai to in ran da za ka karbi sakamako zai ka hakura kai ma da can kana yi to saboda kai yanzu kuma an kawo za a yi maka shi kai hakuri kai ma to Allah ba mai zalunci bane baya zaluntan bayi abin da suka yi ne yake saka musu eh kowane bawa abin da yayi shi za a yi masa wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim ومن يضلل الله فما له من هاد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ويا قوم شي wannan mu'minin da yana gaya wa mutanen Fir'auna ya ku mutane na inni akhafu alaikum ni fa ina ji muku tsoron banda wannan ma ina muku tsoron fa yawmat tanadira nan da za a kira mutane ranar tashin kiyama yawmar kiyamati akwai ranar da za ta zo fa kowa za a tara mutane kuma kowa sai an kira shi kuma dole sa sai ya amsa eh idan da kowa za a kira shi yawmar kiyamati inda ma yunada bi sa'adati li ahli sa'adati jalana Allahu minhum wa bi shaqawati li ahliha a'adana Allahu min zalika ran da za a yi kira mutanen arziki mutanen albarka mutanen kirki mutanen imani a ce su tafi sakamako mai kyau shine rahama aljanna Allah ya sanya mu ciki. Amin. Ran da za a kira mutanen banza kafirai marasa imani su kuma a ce ta su tafi gidan azaba din. Allah ya kiyaye. Amin. Wace rana ce? Yau matuwan luna mudubirina. Ran da za a juya ku mudubirina kuna ba da baya an mawakifil hisabi. Kun bar inda ake hisabi za ku tafi ilan nari za ku tafi wuta. Domin duk wanda ya bin Allah ya gibi ya gibin annabawan Allah in ya je lahira to wutar ce take zuwa tana cewa ita fa ta kosa ta dade tana jira har yanzu ba bata ba saboda kai ta bata kasanta a ce a ta hakura da ai hisabi a ita ce ai ai ko da ba a hisabi a kawo su mana kafin wanda za a yi hisabi ai musu to su wanda ba a musu hisabi suka su zo mana to su sai a fara hankala su sai yake to malakum min Allah min asimin ku sani ba wanda zai hana ku azabar Allah a wannan ranar duk wanda ya bin Allah ya mutu a kafirci to fa ya je lahira babu ba makama ba ba in ba inda zai bai da matsira wa man yudlilillahu wanda Allah ya batar fa malahu min hadin duk wannan wa'azin da mu'minin nan yayi ta musu amma ba su wazantu ba sai da suka gamu da ranar da yake gaya musu ta same su ranar halaka ta duniya ta same su ranar azaba din wanda za ta tashin kiyama din za ta zo ta same su kuma da min hadi duk wanda Allah ya bar da shi ba wanda ya sai shiryar da shi duk masu shirarwa ba sa shirya da wanda Allah ya fatar Allah ya shirye mu Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambayar mu ta farko mai tambayar tana cewa ya
ba a jifa ka matsa
Amin.